نعم بسم الله الرحمن بسم الرحيم الله الرحمن الرحيم باب تحريم القوء وطبيعة الرحم قال الله تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم وقال تعالى والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار وقال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا نعم babu tahrimil uquq wannan babi yana bayani dangane da haramcin al'uquq wato gujewa mahaifa da saba musu da kangare musu wa qadi'atir rahimi da kuma bayani akan haramcin yankewa zumunta mutum ya ƙi sadar da zumuntar da take wajibi ne akan shi ya sadar da ita to wannan babu yana magana akan haramcin waɗannan abubuwan guda biyu qala Allahu ta'ala ubangiji madaukakin sarki ya faɗa a cikin alqur'ani ubangiji yace fa hal asaytum in tawallaytum an ya ku kusanta bakwa in tawallaytum idan kuka bijire ga barin bada gaskiya da Allah kuka bijire ga barin yin biyayya ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam an tufsidu fil ardi ku yi barna a cikin ƙasa wa tuqaddi'u arhamakum ku dinga yanyankewa zumuntotinku ku daina sadar da zumuntarku ku yanke zumuntarku ubangiji ta'ala ya ce ula'ika wancananka wanda ya zamanto haka ne halayyarsu suna barna a cikin ƙasa suna yankewa zumunta su ne allazina la'anahumullahu waɗanda ubangiji tabaraka wa ta'ala ya nesantar da su daga rahamashi fa asammahum ubangiji tabaraka wa ta'ala ya kurumtar da su ya zamanto ba sa jin gaskiya ji wanda yake na karɓa wa a'ama absarahum sannan kuma ya makaftar da idanuwansu ya zamanto ba sa ganin gaskiya zuciyarsu ta makabce ba sa ganin gaskiya ballantana su amshe ta Waƙala ta'ala Ubangiji Maɗaukacin Sarki ya ce, Wallazina yanƙuduna ahadallahi, sannan kuma waɗanda suke warwarewa alƙawali na Ubangiji tabaraka wa ta'ala, min ba'adi mitsaƙihi bayan ƙulla wannan alƙawali na Ubangiji tabaraka wa ta'ala, sannan kuma wa ya ma amara Allahu bihi an yusala suke yankewa abinda Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya yi umarni da a sadar da shi na zumunta. da imani da annabawa ga baki ɗaya wa yufsiduna fil ard sannan kuma suke ta taɓargaza suke taɓarna a cikin ƙasa ta hanyar kafircewa Allah subhanahu wa ta'ala da aikata miyagun ayyuka Ubangiji ya ce ula'ika wancananka waɗanda ya zamanto haka ne halayensu suka warware alkawali na Ubangiji ta'ala sannan kuma ba sa sadar da abin da Allah ta'ala ya umarni da a sadar da shi sannan kuma suke taɓarna a cikin ƙasa lahumul la'anatu tsinuwa ta tabbata a gare su wato ne santa daga rahama ta ubangiji ta'ala ta tabbata a gare su wala su'ud dari sannan kuma mummunan gida mummunar makoma ta tabbata a gare su ita ce jahannam Allah ta'ala ya kare mu wa qala ta'ala ubangiji madaukakin sarki yace wa qadara rabbuk ubangiji subhanahu wa ta'ala yayi umarni Ubangijinka ya yi wasiya Allah ta abudu kadda ku bauta wa kowa illa iyahu sai shi kaɗai. Wa bilwalidaini ihsanan sannan kuma Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya yi umarni da ku kyautata wa mahaifa uwa da uba ihsanan iyakacin kyautatawa. Imma ya bulughanna indaka likibara ahaduhuma in ahaduhuma. wato idan ɗaya daga cikin waɗannan mahaifan naka guda biyu maɗin nan sila ce in imma in ce wanda aka shafe nunun fima almazida in ahaduhuma idan ɗaya daga cikin waɗannan mahaifan naka guda biyu ya bulughanna likibara indak wato ya kai shekaru na girma a wajenka kuna tare da shi ya manyanta au kilahuma ko kuma in kilahuma idan dukkanin mahaifan naka guda biyu suka kai shekaru na girma kuna tare da su to fala ta huma uffin idan ka tashi za ka yi musu magana kadda ka ce musu ahir wala tana harhuma kadda ka kyare su kadda ka tsawatar musu wa huma ƙaulan karima idan za ka musu magana ka musu magana magana wanda take cike da ladabi magana wanda take kyakkyawa واخفض لهما جناح الذل ubangiji tabaraka wa ta'ala yace ka sassauta musu fukafukai wanda yake na kaskanci wato ka tausasa halayenka tattare da su minar rahmati saboda tausayi ga waɗannan mahaifan naka guda biyu wa qul ka ce rabbi ya ubangiji irhamhuma wato ka ji kan mahaifana guda biyu kama rabbayani sagira wato kamar yadda suka tarbiyantar da ni suka ji kaina a lokacin da ina yaro na'am
وعن أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا قلنا بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإشراك بالله وحقوق الوالدين وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور فما زال يكررها فما زال يكررها حتى قلنا ليلته سكت ليته ليته سكت متفق عليه نعم وعن أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه وانا حديثي أن أمسوش دقمالا بابا بكرة شين نفيع دان حارث الله تعالى يقاري الدادش نفيع ابن الحارث يتي مأيكي صلى الله عليه وسلم يتي ألا أنبئكم بأكبر الكبائر shin kuna so in ba ku labari ga mafi girma daga cikin manya-manyan laifuffuka manya-manya daga cikin manya-manyan laifuffuka waɗanda suka fi kowanne muni suka fi kowanne girma salatsin ma'aiki alaihi salatu wassalamu sai da ya faɗi wannan jumla ɗin sau uku ya ce ala'una bi'ukun bi akbar kaba'ir shin ba zan ba ku labari ba dangane da mafi girma daga cikin manya-manyan laifuffuka Ƙulla bala ya rasulallahi sallallahu alaihi wasallam muka ce ƙwarai ya jakadan Allah sallallahu alaihi wasallam ka ba mu labari game da waɗannan manya-manyan laifuffuka daga cikin manya-manyan laifuffuka ɗin. Fala al'ishiraku billahi ma'aiki alaihi salatu wasalam ya ce haɗa bautar wani da Allah. Haɗa bautar wani da Allah ba wani laifi mafi girma wanda aka saba wa Ubangiji tabaraka wa ta'ala da shi a doron duniya. tamkar haɗa bautar wani da shi shi yasa ya alkawali ga dukkan wanda ya haɗu da shi yana haɗa bautar wani da shi to ba zai shigar da shi aljanna ba wa uququl walidain sai kuma babban laifi na biyu shine uququl walidain wato bijirewa iyaye mutum ya kangare wa mahaifan shi ya zamanto idan ya ce su idan suka ce yayi gabas ya ce shi yamma zai in suka ce ya arewa ya ce shi gusun zai idan suka mishi magana ya ce ba in suka ce cas ya ce cas da sauransu wa kana muttaki an ma'aiki alaihi salatu wa salamu lokacin da ya faɗi waɗannan jumloli guda biyu da al-ishraku billahi da huququl walidain ya kasance yana kishingide fajalasa alittika'u shine irin kwanci wanda yake na tsakanin magariba da isha wanda ake a masallaci to ma'aiki alaihi salatu wassalamu sai ya zauna faƙala sai ma'aiki ya ce ala jama'a ku saurara ku ji wa ƙaulu zuwur da faɗal ƙarya wato yana daga cikin laifi wanda yake mai girma shine ƙarya wa shahadatu zur da kuma shaidal ƙarya da faɗal ƙarya da mutum ya yi shaidal ƙarya bai ji ba bai gani ba ya ce ya ji ya gani to duk wanda ya zamanto yana irin haka na saboda a tabbatar da wani haƙi ko a kore wani haƙi baya na aka yi wannan abin ya ce a gaban shi aka yi wannan abin ya ce alhaji zai maka ƙarya to wannan yana ɗaya daga cikin manya-manyan laifuffuka ko kuma ya dinga shirya zance wanda yake na banza zance wanda yake na ƙarya ya dinga shiryawa kawai saboda babu waɗanda za su mai magana a gurin ya zamanto kawai yana ta fesa zance na ƙarya to wannan yana ɗaya daga cikin manya-manyan laifuffuka ala ku saurara ku ji wa ƙaunar zur da faɗar ƙarya wa shahadatu zur da shaidar ƙarya fama zala yukarriruha ma'aiki sallallahu alaihi wasallama bai gushe ba yana ta tittisa wannan jumla ɗin ala wa ƙaunar zur wa shahadatu zur hatta ƙulna laitahu sakata har sai da muka ce da ma ma dai a ce ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya yi shiru saboda tausaya mushi saboda yawan tittisa ta da yake yi sannan kuma da wato yawan tittisa ta da yake yi da kuma san wato ma'aiki alaihi salatu wassalamu a nisanci wannan al'ada a nisanci wannan tada wanda take ta ƙarya da kuma shaidar ƙarya da kuma tausayi a kan shi na'am
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكبائر الإشراك بالله حقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس رواه البخاري اليمين الغموس التي يحلفها كاذبا عامدا سميت غموسا لأنها تغمس الحالفات الإثم وأنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما hadisi na gaba a cikin wannan babi an amso shi daga abdullahi dan amur dan as allah ta'ala ya ƙara yadda da shi da mahaifinsa ya jiyo daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce alkaba'ir manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya ce manya-manyan laifuffuka daga cikin laifuffuka waɗanda suke manya-manya alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah za mu ɗan alkaba'ir ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce manya-manyan laifuffuka wanda ubangiji subhanahu wa ta'ala yake yin hushi ga waɗanda suke aikata wannan laifuffuka ɗin daga ciki akwai al'ishiraku billahi haɗa bautar wani da Allah duk wanda ya zamanto yana bauta wa wani Ubangiji subhanahu wa ta'ala to idan ya mutu saboda girman wannan laifi din Allah subhanahu wa ta'ala ba zai shigar da shi aljanna ba wa uququl walidain sannan kuma laifi na biyu wanda Ubangiji tabaraka wa ta'ala yake yin hushi ga wanda yake yin wannan laifi shine kangare wa mahaifa saba wa mahaifa ya zamanto mutum ya rena iyayen shi ba sa faɗa mishi ya bi ba sa ce mishi ya aikata ya aikata idan suka ce magana kaza sai ya mayar musu da mafi muni da wannan to yana daga cikin laifi wanda Allah ta'ala yake yin hushi ga wanda yake aikata shi sannan kuma na uku wa qatlun nafsi da kashewa rai mutum bai ji ba bai gani ba wani ya tare shi ya mai ta'addanci yan fashi da makami to wannan yana ɗaya daga cikin laifuffuka wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake yin hushi ga dukkan waɗanda suke aikatawa wal yaminul ghamus sai kuma na hudu shine da rantsuwa wanda take dirmiye mai ita cikin wutar jahannam ita ce al yaminul ghamus rawahu al bukhari al imam al bukhari ya rawaito wannan hadisi al yaminul ghamus wato al imam an-nawawi yace abinda ake cewa al yaminul ghamus rantsuwa wanda take dirmiye mai ita cikin jahannam ita ce allati yahlifuha kadhiban amidan rantsuwar da wanda zai yi wannan rantsuwar zai yi ta akan ƙarya kuma da gangam ya san cewa wannan abin ba haka bane amma ya ce wallahi haka ne to duk wanda ya zamanto yana irin wannan rantsuwa din imma a cikin zance na yau da gobe imma a cikin mu'amalar shi ta kasuwanci imma a cikin wata mu'amalar shi abu wanda yake ba haka ba ya ce wallahi haka ne kuma ya san cewa ba haka nan din bane to wannan yana ɗaya daga cikin laifuffuka wanda suke dirme masu su cikin jahannam sun miyata gamusan an ambace ta da al-yaminul gamus li'annaha tazmisul halifa fil ithm saboda tana dirmiyar da mai ita wato a cikin laifi wanda yake mai girma na'am وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الكبائر شتم الرجل والديه قالوا يا رسول الله وهل يشتم وهل يشتم الرجل والديه قال نعم يسب أباه الرجل فيسب أبا الرجل
يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه متفق عليه وفي رواية إن من أكبر الكبائر أن يلعن يلعن الرجل والديه قيل يا رسول الله كيف يلعن الرجل والديه قال يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أباه فيسب أمه
شيكنا وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حديثي نقبا دقى عبد الله دان عمرو ابن العاص الله تعالى يقاري داد شيد ما هيفنسا ce haƙiƙa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce minal kaba'ir manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce yana daga manya-manyan laifi yana daga alkaba'ir manya-manyan laifuffuka wanda bawan Allah musulmi aka umarce shi da ya nisance su shatumun rajuli walidaihi mutum ya zagi mahaifan shi wannan yana daga manya-manyan laifi قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه sahabbai suka ce ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam shin yanzu mutum mai hankali ya zagi mahaifan shi wahal yashtimu rajul walidaihi shin yanzu mutum mai hankali ya zagi mahaifan shi qala na'am ma'aiki alaihi salatu wassalam yace kwarai kwa yasubbu abar rajuli fa yasubbu abahu wato mutum zai zagi baban wani wai subbu abahu shi ma sai ya zagi baban shi wai subbu ummahu shi ma ya zagi mahaifiyar shi wai subbu ummahu shi ma ya zagi mahaifiyar shi irin zage-zagen nan da ake to wannan yana daga cikin to a wasu da shamun da shi lafiya ba lafiya kawai alhamdulillah lafiya kawai alhamdulillah kokari alhamdulillah to masha Allah to madalla alhamdulillah to masha Allah yawwa an gane ku muttafaqun alaihi wannan hadisi bukhari da muslim suka rawaito shi wa fi riwayatin a cikin wata riwaya wanda Allah sallallahu alaihi wa sallama ce inna min akbaril kaba'ir lalle yana daga manya manyan laifuffuka yana daga cikin su an yi la'anar rajul walidaihi wato mutum ya tsine wa mahaifan shi guda biyu albarka ya la'ance su ƙila ya rasulallahi kaifa ya la'anur rajul walidaihi aka ce ya jakadan Allah ta ƙaƙa mutum zai la'anci mahaifan shi mutum mai hankali ƙala ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce subbun rajulu abar rajuli a to mutum idan ya zagi baban abokin shi fai subbu abahu shi ma ya zagi mahaifin shi to kamar wannan yaron ne ya zagi mahaifin shi fai subbu ummahu mutum ya zagi mahaifiyar wani fai subbu ummahu shi ma wani ya zagi mahaifiyar wannan kin mutumin wannan ya zagi mahaifin shi shi ma ya zagi mahaifin shi shi ma ya zagi mahaifiyar shi ma ya zagi mahaifiyar shi na'am wa nabi muhammadin jubair bin mu'min radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala la yadkhulu jannata tabi'un qala sufyan fi riwayatihi yani tabi'u tabi'u rahimun tabi'a rahim tabi'a rahimin muttafaqun alayhi wa ana abi muhammadin jubair bin mu'min radiyallahu anhu hadisi na gaba an amso shi daga baban Muhammad shine Jubair dan Mut'im Allah ta'ala ya kare yadda da shi Jubair ibn Mut'im yace haƙiƙa jakadan Allah sallallahu alaihi wa sallama yace la yadkhulul jannata qadi'un manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace me yankewa zumunta baya shiga aljanna duk wanda ya zamanto baya sadar da zumunta to baya shiga aljanna a karo na farko sai bayan zumunta ta lashe abin da ta lasa a jikinsa sannan kuma zai huce aljanna qala sufyan sufyan ibn uyayna Allah ta'ala ya ji kansa da rahama ɗaya daga cikin waɗanda suka rawaito wannan hadisi fi riwayatihi a cikin riwayarsa yace ya'ani qadi'a rahimin wato abin da ma'aiki alaihi salatu wassalamu yake nufi da yace la yadkhulul jannata qadi'un mai yankewa ba zai shiga aljanna ba abin da yake nufi shine qadi'a rahimin wanda yake yankewa zumunta baya sadar da ita wannan hadisi bukhari da muslim suka rawaito shi وعن أبي عيسى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى حرم عليكم حقوق الأمهات ومنع الوهات وأدى البنات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال متفق عليه قوله منعا معناه منع ما وجب عليه وهات طلب ما ليس له ووعد البنات معناه دفنهن في الحياة وقيل وقال معناه الحديث بكل ما يسمعه فيقول قيل كذا وقال فلان كذا مما لا يعلم صحته ولا يظنها وكفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع وإضافة وإضاعة المال تبذيره وصرفه في غير الوجوه المعذون في فيها من مقاصد الآخرة والدنيا وترك حفظه مع إمكان الحفظ وكثرة السؤال الإلحاح فيما لا حاجة إليه وفي الباب أحاديث سبقت في الباب قبله كحديث وأقطع من قطعك وحديث من قطعني قطعه الله نعم وعن أبي عيسى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال wato wannan hadisi an amso shi daga baban isa shine mugira ɗan shuba allah ta'ala ya ƙara yadda da shi ya jiyo daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam mazan allah sallallahu alaihi wasallama ya ce inna allah ta'ala harrama uquqal ummahat haƙiƙa ubangiji maɗaukacin sarki harrama uquqal ummahat ya haramta ya haramta harrama alaikum ya haramta a kanku huquqal ummahati wato gujewa iyayenku mata saba wa iyaye mata wa man'an wahatin da kuma man'an wahatin mutum ya hana abin da yake wajibi ne akan shi ya doka ya bada wahatin da kuma roƙon abin da bai dace ba a ce ya roƙe shi wannan Allah ta'ala ya haramta muku wa wa'adal banat sannan kuma ubangiji tabaraka wa ta'ala ya haramta muku binnewa ɗiyanku mata da ransu wa kare halakun ƙila wa ƙala wa kasratar su'al wa ida'atal mal ubangiji tabaraka wa ta'ala ya karhanta muku ƙila wa ƙala yaɗa jita-jita cece ku ce wa kasratar su'ali da yawan tambaya cikin abin da babu amfani a cikinsa wa ida'atul mali da kuma tozaltar da dukiya wannan hadisi muttafaqun alaihi al-Imam al-Bukhari da al-Imam Muslim suka rawaito shi wa qawluhu man'an ma'anar shi da yace wa man'an wahatin ma'anahu ma'anarsa shine man'u ma wajaba alaihi mutun ya hana abin da ya wajaba akan shi duk abin da yake wajibi ne akan shi ya doka ya bada ya danne yayi kankamo ya hana wannan shine wa man'an wahat kenan wahatin shi kuma alhat shine talabu ma laysa lahu mutun ya nemi abin da ba nashi ba abin da ba haƙƙinka ba abin da bai dace ba a ce ka kakkafa mishi haƙori to ka kankwasa haƙori ka kankara mishi haƙori to wannan shine abin da bai dace ba duk abin da bai dace ba a ce ka neme shi ka je ka ka zubar da hawayenka a ɗoka a baka wannan bai dace ba sai kuma wa kasrata da yace me kuma wa wa'adal banat abin da yake nufi da wa'adal banat ma'anahu dafnuhunna fil hayat binnewa diya mata da ransu wannan shine bai halitta ba haramu ne wa qila wa qala shi kuma qila wa qala ma'anahu ma'anarsa shine al hadithu bi kulli ma yasma'uhu mutum ya bantar da duk abin da yaji duk abin da yazo kunnan shi na labari ya je shi yada a wata fada duk abin da ya zo kunnen shi na zance je shi ya faɗi a wani guri wannan shine kila wa kala fa ya qulu kila kaza yace an ce kaza wa kala fulanun kaza wani shi ma ya ce kaza mimma la ya'lamu sihhatahu daga zancen da bai san ingancin shi ba irin zancen da yake yaduwa imma a facebook imma a whatsapp imma a waɗansu gurare abinda ba ka da tabbas akan ingancin shi wala ya zunnuha kuma baya ma zaton cewa wannan zancen haka ne amma kuma duk da haka zai je shi ya yada ya ce an ce kaza wane ma ya ce kaza wane ma ya ce kaza wa kafa bil mar'i kadiban ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce ya ishi mutum ya zamanto tacaccen makaryaci an yi haddisa bi kulli ma sami'a idan ya ce duk abin da ya ji ko ya gani sai ya ba da labarin shi wa ida'atul mal abin da ake nufi da ida'atul mal to zartar da dukiya shine tabziruhu sheƙar da dukiya wa sarfuhu da juya ta fi ghairil wujuhil ma'azuni fiha ba a huskar da aka yi umarni da a kashe ta ba ko a juya ta ba ba a cikin wani huskokin da aka yi umarni cikin kashewa dukiya min maqasidil akhira na munhoshi na lahira wa duniya da duniya wa tarku hifzihi da barin kiyayewa dukiyar ma imkanil hifzi tare da yiwuwar kiyaye ta wannan shine abin da ake nufi da ida'atul mal ida'atul mal shine in biye zaka kashe a hanyar da Allah ta'ala bai umarni da a kashe ba wannan ka tozaltar da dukiya in miliyan zaka kashe Allah ta'ala ya hore maka ka kashe miliyan din a hanyar da Allah ta'ala ya so a kashe ba za a ce maka ba ka tozaltar da dukiyarka saboda ka kashe ta ne a hanya wanda Allah ta'ala ya umarni da a kashe ta min maqasidil akhirah manuhohi na lahira shine irin gina masallaci gina makarantu gina irin foraji da sauransu yanda bayan Allah za su amfana irin ka siyo tsintsiya ka kawo masallaci ka siyo tsintsiya ka yi kaza ka yi kaza ka yi kaza daga cikin ayyuka manya ko ƙanana to in dai kayi daga cikin hanyoyi wanda Allah ta'ala ya umarni da a kashe dukiya wannan ba za a ce kayi almubazzaranci ba amma in ka kashe dukiya wajen imajina filin abin da ya shafi harkar abin da ya shafi ko filin gina filin shan giya ko irin coci ko irin gidan karuwai da sauransu to wannan ko biya mutum ya nasa a ciki yana da kwai laifi a ciki ya ce wa kasratu su'al abinda ake nufi da kasratu su'al wanda ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce ubangiji tabaraka wa ta'ala ya karhanta muku yawan tambaya shine al'ilhahu fi ma la hajata ilaihi mutum ya nanace ya yi ta kwawa cikin abin da ba buƙatar a ce su ya yi kwawar mutum ya nanace in ɓangaren addini ne ya dinga tambaya ilkuri wannan bai halitta ba in ɓangaren abin da ya shafi zamantakewa ne mutum ya mallaki abin da zai ci ya sha amma kuma wannan baya hana shi ya tafi ya yi bara wannan shine abin da bai dace din ba wa fil babi ahadith wato a cikin wannan babi akwai hadisai wanda sabaqat fil babi qablahu sun gabata a cikin baban da yake kafin wannan babi din ga hadisi wa aqda'u man qada'aki kama hadisin Abu Huraira wanda qamatar rahimu faqalat hadha maqamul a'idhi bika min al-qadi'a faqala ama tardaina an asila man wasalaki wa aqda'a man qada'aki shin za ki yadda in sadar da dukkan wanda yake sadar da ke in yanke muradan dukkan wanda yake yanke ki wa hadisi da kuma hadisin man qada'a ne qada'ahu Allah wanda kuma ita ar-rahimu mu'allaqatun bil arsh taqulu man wasalani wasalahu Allah wa man qada'a ne qada'ahu Allah dukkan wanda ya yanke ni baya sadar da ni to shi ma Allah ta'ala ya yanke shi daga muradansa kada ya biya mai bukatun shi alhamdulillah al-ilmu indahu subhanahu wa ta'ala